نعم نعم نعم
أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدام فريد دهره على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والجمال واللطف والرشد بجاه رسوله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله منا نمنا مغانا أكن ya za ka yi ka samu kusanci da annai muhammadu tallan mutum yana son annai muhammadu a baki ya za ka yi ka zama wani annai muhammadu a aiki ba a baki ba ya za ka yi ka so annai muhammadu a aiki me zai kusantar da kai annai muhammadu abinda yake kusantar da mutum zuwa ga ubangiji kasaratun nawafilu abinda yake kasantar da mutum kusa da manzala yawan salati idan kana son kuma ka zauna tare da manzala kamar yadda wani yake cewa ya rasulullahi ina son in zauna tare da kai yace ayyinni bi kasaratus sujudi ka taimake ni kai kuma wani kuma yace ya rasulullahi ina son soyayya kana son son ka yace to kai tanadi wa jikinka talauci eh kai tanadin talauci ka karbi talauci son annai muhammadu yana baka talauci in aka ce an ta kuna fakiran abinda ake bukata ba wai talauci ka rasu in aka ce talauci a hausa abu ɗaya ne kawai baka da kudi haka ne ko? to rashin imani ba ba talauci ba ne? aikin alhairai kasa yin na filfilu cikin dare fa ba talauci ba ne? rashin yin salaci wa annai fa ba talauci ba ne? to talaucin suna da yawa akwai mahamudi akwai mazmumi kun san cewa talakawa sun suka fi shiga aljanna? talakawa sun suka fi shiga aljanna ayin kalwar ko a masallaci talakawa sun suka fi yawa yau ana baka jarin baban duwa ana baka jarin miliyan uku miliyan uku sai yi nasara kai wazifa a jami'i haka abin yake to idan mutum yana son ya samu ya sa abin a mizani mai jarin miliyan daya ya saba juya miliyan daya a kara mara ya zama miliyan goma sallan jami'i sai an yi da gaske in a miliyan ɗayan yana zuwa sallah a same shi a sahun farko in a karamar miliyan goma in sha allahu sai an yi kusan idarwa a guje zai samu raka an ƙarshe mahama dukiya na ƙaruwa shaidanci na shiga ne ai saboda haka kusanci da allah mafiya yawa a talauci ne sabon manzala sallallahu alaihi wasallama abdurrahman bin aufin kun ga irin arzikin da allah ya bashi amma ka san abin da aka samar a jiki ƙazuwa susa gaye kuma irin mai mannuwan nan in ya fashe ya rike riganka abdurrahman bin aufin gashi an haɗa shi da nan ganan wanda sai da ya kai lokacin da ya yi tunani ma ya kamata kawai ya zauna ya dinga rubutawa sai da ya sarka da dukiyarsa ga baki ɗaya kai wajen manzala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya haka ya ce ya rasulullahi na ga bala'in da za a sha a lahira ne ya ce ka riƙe allah ya yarda da kai kuma niyyar da kai an karɓa kuma amma daidai da haka kai ne bayan shiga aljanna cikin sabon annabi habawan da jan ciki da shiga aljanna saboda dukiyan eh akwai zubair bin awam ai haka abubuwan suke nawa ne mutumin da yake da dukiya ai yawanci kalla innal insana la yadaga ara ka duba masu kudin anguwanku duk wanda yake ganin yana da kudi yana ganin kai ba abokin maganin shi bane ma sai daidai gani yake ya wuce level ɗinka kuma ba abin da yake ga yadda aka yi ka da majinan haka yake shi ma da majinan ne to amma yana jin wani abu yana ringin a kwakwalwarsa illa nadiran kaɗan ne ake samu wanda zai kalle ka yarda cewa kai irinsa ne to ya kake ganin wannan ciki da ma kun fito yana ganin cewa ya fi ka kana mara magana zai ma tsawa to akwai wanda ma zai tsawa wa uban shi ya yi tsawa wa mahaifiyar ba don wani abu ba innal insana la yadaga an ra'a hustagana to kana ganin wannan taimako ne ko koma baya to haka abin yake kallama tajidu wanda za ka gan shi yana cikin wannan ya yarda kai abokin tafiyansa ne ƙalla mata jini ana samu amma ba su da yawa ba su da yawa to kina ashe kaga babin rashin utu ali muhammadin a baka abinda in ya zo zai ishe ka a ɗauke maka bala'i sunan shi rashi talauci ne amma akwai ibada cikinsa bukatar ka tana zuwa a yi maka in ta wuce a kyale ka shikenan to babu arzikin da ya kai wannan daɗi e babu shi dukiya ai ana yin sa ne don rufin asiri shi ne rufin asiri ne rufin asiri ne shi yasa na ku ji a wani karatuna nake faɗa da kuɗi da laya duk aikinsu ɗaya ne kuɗe laya laya wannan duka da fayi ne kuɗi yana hana mutuwa? amma yana hana walakanci to haka laya ma ba ta hana mutuwa amma tana hana cin mutunci idan mutum ya san ya naushe ka hannun zai kage ba zai dawo daidai ba zai kara wani ma ya zo ya tsare maka mutuncinka saboda haka mutum ya haramta wannan ya haramta wannan aikinsa daya ba wani daya da yake hana mutuwa amma yana hana cin mutunci akwai abubuwa da yawa mizaninsu yana kusa da mutum amma saboda rashin bincike da karatu mutum yana ganin abin a nesa yake baya ma sa shi a cikin lissafi allah ya kiyaye manzala idan kana son ka samu kusanci da manzala labuda ka kai wace salati wa annabi jiya na fara maganan cewa ya za ka yi kai training ɗin kanka wajen salati wa annabi idan kana son ka yi salati wa annabi ka zauna a gida ka yi training na salati wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko ka zauna a masallaci inda hali ka samu huduri ka kashe wuta ka dinga ganin kaman ga ka ga annabi muhammadu ne kana salatin kana in kana jin larabci kana jin abin da kalmar take fada kana yi kana jin abin da kalmar take fada abin da za ka riska ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka samu mutumin da ya shekara goma bai riska ba a kwana goma sai ka riska abin da mutum ya shekara goma bai riska ba saboda ruhul amali shine ganin ka'an naka amama rasulullahi shine ruhin aikin kaga mutum zai samu kusanci da annabi muhammadu dan kankanin lokaci dan ka ce tun kana ciki nake sallah tun kana ciki nake salati wa annabi babu laifi da kai ka kai gurin da na zo yanzu kun gane tun ina ciki misali wani ya ce tun kana ciki nake salati wa annabi babu laifi kai amma ka ba da haƙƙin abin da ake so ka kai gurin da ake so daga cikin naka da lokacin da nake cikin zuwa yanzu na fito na ba da ƙa'idan da kai baka bayar ba shi ne to idan mutum ya tsaya akan irin wannan zai tafi da wuri yin salati wa manzala a dunkule ko ta ko ina kai sai ka amfana to amma a cikin amfani akwai amfanin amfani an gane ko akwai amfanin amfani sanin inda ake kai da sanin inda ake so mutum ya je da sanin inda kuma mutum ya je din Allah ya kara mana salati wa manzala mun nuna wa juna kowa ya san inda kana son ku yi hurɗa da Allah inda da Allah da aka yi ba da wani ba to annai muhammadu ne ake sawa a gaba inda Allah ne za ka yi mu'amala da shi ba wani ba to annai muhammadu ne a gaba ka sa shi ya buɗe ƙofa ka sa shi kuma ya ɗauka ya kai inda za ka yi mu'amala da Allah to annai muhammadu ne ina jin kamar abin da jiya muka fara kenan ko to shi za mu karasa wa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah yace man salla alayhi fi kitabin idan mutum yayi salati wa manzo Allah a rubuce a rubuce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim akwai mutumin da yake rubuta littafi baya salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiyayya hannun ne gara ta ci gara ya ci hannun mutum ai ka san ba haka aka sani ba gara na cin itace ne ko kara sai ga gara na cin hannun mutum saboda baya rubutawa annabi salati ko wasiƙa za ka yi in ka sa wa sallallahu ala nabi karimi ma dama wannan wa sallallahu yana nan ala nabi karimi ana rubuta maka lada ilayen likiyamati ta nan ne ba za mu riski mo'in da suka gabata ba ba za mu riski wanda suka gabata ba wanda suka gabata misali kamar mu ce maliku bin anasi salati da yau mazalla daga zamaninsa na muwatta malik wannan tun daga ranar har yanzu ana rubuta masa lada to kai kuma wani salati za ka yi wanda ka riski abin da ya riska sannan kuma littafin muwatta ina ne za ka ji a duniya babu an fahimta sannan kuma duk wanda ya gani bayan yana rubucin ya ce sallallahu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karimi sai an duba daga ranar imamu maliku da ya rubuta wannan salatin mutane mutumin da ya fara karantawa ya karantar da shi saboda haka yana da lada goma shi ma wanda ya karantar da wancan yana da lada goma shi kuma maliku yana da lada kana da mutane biyu yana da lada ishirin kai kana da goma kana da mutane uku yana da lada talatin kai kana da ishirin haka haka har zuwa iya adadin mutane ko ina duk lokacin da ka faɗa wa sallallahu ala nabi karim misali in haka ya rubuta to wannan yana nan tare da har ranar tashin kiyama an gane abin da ke nufi yanzu ba gashi muna magana kan manzo Allah ba sai wani ya tashi nan sai ji karatun da muka yi maganan nan sai ji kwadayantar da wani yau na ji wani karatu yi wa annabi salati in ka koyawa wani sai ka koyawa wani sai ko kuma a dinga yin salati wa annabi ya je kwadayantar ina da lada goma in yi a nashi shi kansa yanzu duk abin da na faɗa muku na da lada goma ku kuma kuka faɗa wani kuna da lada goma ne kuma na da ishirin wanda kuka karantar da shi kuma wancan ya faɗawa wani kuna da lada ishirin na da talatin haka fa abin yake tafiya duk lokacin da aka ƙara to nawa ƙarin yana tafiya ila yau mai dini ko yanzu aka binne ni man dalla alal hairi ka fa'ilihi kenan an fahimta to ya kuma a cikin littafi bayan ga mala'ikun suna zaune suna yin salati sannan kuma wanda ya zo ya karanta kuma ga irin ladan an gane ta nan akwai wanda zai riski sahabbai wajen lada wanda suka zo tare da mazala mazala ya koyar da su akwai wanda ya dauki addini ba a jikin sahabbai ba saboda haka sahabbai sun ninka kowa har duniya ta kare bayan da za ka yi a guje baka isa ka samu su ba domin ba a yi ka zamanin su ba sai da kai shekara dubu da ɗarurruka tukuna ka haife ka kuma addinin tanunsu ya zo su suka yi aikin saboda haka mudun riba ne riba riba riba riba riba an gani? to haka abubuwan suke tafiya allah ya amfanar da mu masala alaifin kitabin lanta zalil mala'ikaci ta stagafir lahu idan rubutun yana rubuce mala'iku su kuma an ajiye su a kan rubutun suna nema maka gafara ilayen likiyamati ma dama ismi fi zalika kitab matukan sunan rubutun da kai yana nan to mala'iku kuma suna nan suna nema maka gafara kai da ka rubuta ilayen likiyamati an gane wa min mawadin salami ala nabi wuraren da ake yin sallama wa annabi muhammadu tashahhudu salati tahiyyan sallah حدثنا أبو قاسم حلف بن إبراهيم المقري على حديث رحمه الله وغيره قال حدثتني كريمة بنت أحمد كريمة بنت أحمد و wannan daga cikin malamai ne mata qalat haddathana abu haisam haddathana muhammad bin yusuf haddathana muhammad bin isma'il haddathana abu nu'aym haddathana a'mashu an shaƙiƙi ibn salmata an abdullahi bin mas'udin an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza salla ahadukum idan ɗayan ku zo zai salla fa da yaqul yace at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu dama na ce muku riwayan abdullahi bin mas'udi kaga shine riwayan da abdullahi bin sayyidina imam shafi ya dauka السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها إذا كنت فدهك أصابت كل عبد سالم في السماء والأرض كونجي وانا السلام علينا أمين تبتع قريم السلام وعلى عباد الله الصالحين دواني باوا صالحي عباد الله ملائكو سنة كاي أدوا وملائكو duk yawan mala'ikun Allah domin bayan Allah ne kuma salihai ne wahum ibadun mukarramuna la yasuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaruna annabi Muhammad ya tara mana aiki ne gabaki ɗaya ya yumki saboda al'umma mu su fi kowa a cikin al'ummai atayya ba atayya assalamu alaina amince tabbata gare mu wa la ibadillahi salihina dukkan wani bawan Allah salihi ba na zamanin ka ba fa a na al'umman annabi muhammadu dukkan wani mala'iku da ke sammai dukkan wani aljani da yake salihi inna minna salihuna wa minna duna zalika ka sa su fa cikin addu'a a wajen Allah kuma kana da lada cikin wanda kai musu addu'a a sallah an fahimta idza idza qultumuha asabat kullu abdin wannan addu'ar ta sami kowane bawa salihun fis sama'i wal ardi a sama yake kuwa ƙasa haza ahadul mawadin taslimi alaihi ɗaya daga cikin gurin da ake sallama kenan wasu natu awwalu tashahhudi kuma sunnan shine awwalu tashahhudi wa qarrawa ya malikun imam malikun ya rawato an ibn umara ga abdullahi dan umara annahu kana yaqulu zalika yana faɗan haka idza faraga min at-tashahhudi in ya idar daga tahiyarsa wa arada an yi sallima kafin ya yi sallama ci assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina wastahaba al-maliku fi mabsuta imam maliku ya so cikin littafin sa al-mabsuta an yi sallama bi misal zalika qabla salami mutum ya sa wannan atahiyatu lillah azkiyatu lillah atayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin an gane kun ji wannan wannan na maliku kenan wannan kuma atahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu kaga riwaya ba dai bane atahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka tahiyan abdullahi ibn mas'ud kenan wannan kuma at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salina tayyan umar bin al-khattab da abdullahi bin umar kenan shine mazhaban malikiya an gane qala muhammad bin muslimata Muhammad bin Muslimata yana cewa arada ma ja an Aisha yana nufin abin da yazo daga Aisha wa Ibn Umara annahuma kana yaqulani suna fada inda salamihi ma lokacin sallaman su assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum sai a ce assalamu alaikum an gane wannan tahiyyan saida saida tuna aisha ita ma tana tafiya domin malikanci da yawa ya dauki waɗansu abubuwa na na aisha ya dauki waɗansu abubuwa na anas bin malikin amma mafiya yawa malikanci ya tafi ne akan matafiyan sayyidina umar bin al-khattabi da abdullahi bin umara shine zaka ga yana da ka'ida a cikin hadisinsa wanda duk duniya ba wanda yake da wannan ka'idan sai maliku shi kadai ana kiransa silsilatul zahab silsilatul zahab haddathana malikun an arajin an umara an wannan silsilatu kenan akwai araju almajirin bawan abdullahi bin umaru bin haɗabi ne umaru abdullahi bin umar ne umaru abdullahi bin umar daga umaru bin haɗabi umaru bin haɗabi daga manzala duk masu ruwayar duniya a hadisi ba wanda yake da wannan silsilatu zab din sai maliku shi kadai wasu sahaba alul ilimi masu ilimi sun so an yanuya al-insan mutum yayi niyya hina salamihi lokacin da zai sallama kullu abdin salihin fi samai ya kadarta ina sallama ne wa dukkan bawa bawa salihi fi samai wal ardi na daga sama ko kasai min al malaikati wa bani adam wal jin haka ne ko kayi niyan ko baka yi niyan ba haka ne sai dai ba kowa ne ya san wannan ba sai yanzu ma wasu suka fara sani kuma gashi kana faɗa kullum amma baka san abinda kake iba ba to shi sanin abinda kake iba shine ma'arifa rashin sanin shine kai ta kana ta aiki amma kai baka san me kake iba ba amma kai amma baka san me kake ba to mutum ya san me yake yi yafi ganin girman abun an fahimta shine abinda ake bukata shine talqini a lakana maka abinda za ka rike shi kai kanka koda wani ya zo ya ce kabari ya kaca in bar abinda na san ga ayan gane amma da ne ka gaza yi irin wuji-wuji ina gabas take din nan watakila ka watsar kai gaba ba dole sai ka ce assalamu alaika wa laibadilai salihina ba misali wani ya gaya maka haka ba dole sai ka yi ba in ka bashi shi kenan ka faɗi amma to kawai bude bakin ce Allah ka yarda da bayanka salihai ko amincin Allah ya tabbata ga yanzu misali da Allah haduwa a ce a ce assalamu alaikum Abdullahi bin Umar kasuwa yake zuwa da bayansa guda biyu don su yi sallama ya gaida mutane shi kasuwancin su kenan da yamma zai shiga kasuwa kawai don su yi musafa kun san dalili kun san dalili haduwa da juna ku ce assalamu alaikum wanda ya fara ya fi kowa alhairi saboda ka tunatar da mutum sunan Allah assalamu mataki na biyu kuma kana assalamu alaikum an ajiye maka wani gida a aljanna fadan assalamu alaikum sannan kuma assalamu alaikum bibi shashatu wajahin da sakin fuska rahama ɗari ne ke sauka wanda ya fi murna na haduwan za a ba shi casa'in wanda ya fi ɗaure fuska da dan da a karɓi kuɗi a hannunsa ya ɗaure fuska wa alaikun salam kada a ɓata masa rai ko lada goma to in kuwa ka gane sallama ku yi musafaha da mutum akwai lada rahama ɗari casa'in za a ba wa wanda ya fi sakin fuska a tsakaninku don allah addini bai nuna ma kowa ku yarda da juna kenan ku kama juna saboda ko kai kana kokarin farin ciki yana kokarin farin ciki saboda ya samu 90 din ba shine ma'arifa shine ma'arifa amma kaga mutum ana assalamu alaikum yana ganin kai ba sa'an shi bane wa alaikum assalam dan karka tambaye shi ne shine mai makamata yake mai makamal hariri yake cewa ayyabi kudi a soki kudi yace tabbal lahu min khadi'in mamwazakin asfar zal wajhaini kal munafiki ya tsinewa kudi ce tabbal ya tabbal lahu min khadi'in mumazzakin asfar zal wajhaini kal munafiki akwai akwai kudin duniya da ba sifan munafiki bane akwai duk kudin duniya siffan shi na munafukai ne fuska biyu ne da shi ku taba gane ba duk kudin duniya fuska biyu ne da shi ku ciro mana ku gwada ku nemo duk kudin duniya ku duba za ku ga ido fuska biyu ne da shi asfara zalwa jahaini kal munafiki saboda siffarsa laulahu ma kada ayyaminu sariki walau badan mazilmatum min fasikin walashma an zabahidun min darikin idan ka zo kawon kwasa mutum kofa yana bude kofa ya ce aha sai bata rai ka samu da yake tunani ka zo tambaye shi kudi ne walash ma'azza ba hilimin ɗarikin marowacin ka ga ya ɗaure fuska to yana ganin zaka tambaye shi kudi ne karatun gashi nan a jikinku amma kuma kowa bai gane shi ba amma yau an jayi go an shi kenan watakila an gane shi daga yau Allah ka taimake mu kala maliku fi majmu'a maliku ya faɗa cikin majmu'a na imam al-haffaji ya ita ce mudawwana wa uhibbu lil mamumi ina so ga mamu idza sallama imamuhu idan liman yayi sallama an ya kula ci assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum ya karasa wannan da shi ce yustahabu an so salamun salamun din yawan faɗan assalamu alaikum yana sauka da rama sunan sunan kawai an na sake faɗan abin na faɗa kwanan baya ba za ku jawo shi ba ko da izala ta zo sai sallama ya yi kaɗan saboda aka fitina ne izala gaba ɗayanta faɗan salamu alaikum ɗin saukar rama ne wala ta ƙulu liman alƙa ilaikumun salama ko pasto ne ce ma salamu alaikun ka ce alaikas salam Allah bai ce ka bincike shi kai waye ba izala kuma mai ta ce ce salamu alaikun ce barka barka ba zai amsa kaga ga rahama ɗari shi sa rashin rahaman a jikinsu ya same su da jan ido da shi kenan aya ne amma ka samu bibisa ɓatin assalamu alaikum wai shi ba zai yi sallama ba sai da wanda ya sani haka aka ce maka wala ta ƙulu liman alƙa'ilaikumus salama lasta muminan karka faɗa ya kira sunan allah salamu amsa masa ka amsa masa amincin allah ya tabbata gare ku ka ce shi ma hada shi kai ma ya tabbata gare ka idan ya tabbata a gare shin ba alhairi ba ne a gare ka sai aka ce ka ce barka wa kai ba za ka yi sallama ba sai da wanda ka sani sai mala'ika ya zo muka a siffan makaho ya ce assalamu alaikum ka ƙi amsawa sai kun zo wajen magana ina raba kalbil mirsadi ya ce ba na ma sallama ka ce barka ba ta yau ka ga barka ya ka da kuke da haka ne allah ya kiyaye fasulun fi kaifiyatin salati alaihi wa taslimi kaifiyan yadda ake salati wa manzalla wa taslimi da sallama da ake wa manzalla za ku ga riwayan da nake gaya muku ba yadda za ka yi ka samu riwayan duk salatin annabi na wannan sahabin ya yi daidai da na wannan wallahi daban-daban ne ga kaɗan daga cikin nan watakila ya kawo kamar guda goma ko fiye da haka za ku ji kuma kowanne in na zo sai na yi keke da keke kuma sunansu salatul ibrahimiya to wanne ne na ibrahimiyan wanne ne ba na ibrahimiyan ba gashi nan حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه حدثنا القاضي أبو الأزبق حدثنا أبو عبد الله بن التابن حدثنا أبو بكر بن واكفدي وغيره قالوا حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى حدثنا مالك أن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أبيه أن عمرو بن سليم الزر- الزراك- الزراكي أنه قال أخبرني أبو حميد السائدي قال أنه قالوا يا رسول الله أبو حميد السائدي wanda jiya na faɗa muku maganan matarsa ta ce ya rasulullahi uhibbu an usalli ma'aka ce ina son yi sallah tare da kai yace alimtu na sani salatuki fi qari baitiki hayrun min salatuki fi sahati baitiki yin sallah a cikin uwar ɗakin ki yafi yin sallah a- a a falo yin sallan ki a falo yafi yin sallan ki a a tsakar gida yin sallan ki a tsakar gida yafi ki sallah a cikin masallaci na wannan abu abu humaydi sa'idi yake cewa qalu ya rasulullah mun ce ya manzan Allah kaifa nusalli alayka ya zamu muka salla- salati qala sai ce qulu manzan Allah ce ku ce allahumma salli ala muhammadin Allah kai salati wa annabi muhammadu wa azwajihi da matayensa wa zuriyatihi da zuriyarsa kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati wa alayen annabi ibrahim wa barik ala muhammadin kai albarka wa annabi muhammad wa azwajihi da matayensa wa zuriyatihi da zuri- zuriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai alayen annabi ibrahim innaka hamidun majidun kun ji daya wannan riwayan yana cikin muwatta kuma wannan maliku ya fito da bukhari ya fito da shi a cikin matafiyan ah, imam maliku ne cikin muwatta yana cikin bukhari kun ji daya allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa zuriyatihi to ku rike shi wannan riwayan abu humaydin sa'idi ne sahabin annabi muhammadin sunansa salatul ibrahimiyya ku rike ɗaya kenan wa fi riwayatin malik ana abi mas'ud al-ansari abi mas'ud al-ansari shi kuma ce wancan na abu umayd as-sa'idi qala sai manzo Allah ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi babu wa azwaji wa zuriyati kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala alihi kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majidum wassalamu wassalamu kama qad alimtum haka manzo Allah ya faɗa masa shi ma ka duba cikin muwatta imam malik imam muslim shi kuma riwayar da ya kawo kenan na abi mas'ud al-ansari kun ji biyu ya yi daidai shi ma sunan shi ibrahimiya wafi riwayati ka'abu bin ujrata Ya- shi kuma yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala a- ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majidun shi ma Bukhari da Muslim sun rawaito shi ma sunansa dukkan wa'annan sahabban manzon Allah ne wa an ukubata bin amri fi hadisi shi kuma abin da ya ce allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin shi kuma abu dauda haka ya fito da shi muslim ya fito da wannan hadisi shi ma haka an ji shi sannan shi ma sahabin annabi muhammadu ne su ma- shi ma sunansa ibrahimiya wa bi riwayatin abi sa'id al-khudri allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika ka gani wa zakara ma'anahu ya faɗi ma'anansa shi ma bukhari ya kawo shi duk yana daga cikin wancan riwayar ana fahimtar maganar kun- sun yi daidai sahabbai nawa mun kawo biyar to kala hadisan alqadi abu abdullahi tamimi siman alaihi wa abu ali al-hasan bin tarifi an-nahawi bi qira'ati alaihi qala hadathana abu abdullahi bin sa'duna al-faqih hadathana abu bakr mutawi hadathana abu abdullahi al-hakim an abi bakr bin abi darim al-hafiz an ali bin ahmad al-ijli an harim bin hasan an yahya bin musawiri an amru bin halid an zaid bin ali bin husaini an abihi ali an abihi husaini an abihi ali bin abi dalibin kala addahunna fi yadin rasulullahi ya kiran yasu a gaban manzan Allah wa kala ce addahunna fi yadin jibrilu na kiran yasu a gaban jibrilu wa kala haka za na zalat min inda rabbil izzati haka nan aka saukar daga ubangiji Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كنجي اللهم وتهنن على محمد وعلى آل محمد كما تهننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shi kuma imamu hakim haka ya rawaito abu nu'aymin haka ya rawaito bai haƙi haka ya rawaito cikin shi'abul iman ya yi daidai hadisin gaba وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يقتال بمكيال الأوفاء wanda yake son a masa au da ma'aunin da ya fi kowanne cika iza salla alaina ahalal baiti idan zai salati da mu ahalal baiti fa da ya ce Allahumma salli ala Muhammadin annabi wa azwajihi ummahatul mu'minina wa zuriyatihi wa ahali baitihi kaga yayi kusan na farko amma ba ɗaya ba kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majidin wannan ruwayan abu dauda shi ma ibn hibban haka ya kawo a cikin hadisinsa kun ji nawa bakwai wa fi riwayatin zaid bin harrajat al-ansari sa'altu nabiyya na tambaye manzo Allah kaifa nusalli alayka ya za mu yi maka salati fa kala yace sallu alayya ku yi mun salati wajtahadu fi du'ai ku yi kokari cikin yi mun addu'a wannan shi ya nuna maka dukkan salati in aka yi wa manzon Allah ma dama kai daidai annabin ya karba an ce sai wannan wannan riwayan zaidu bin harajat al-ansari kaifa nusalli alayka sai ce sallu alayya kumun salati wajtahadu ku yi kokari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibul jamali wal kamali wal bahajati wal misali salatan haqqan qadarihi wa miqdaril azim misali watakila ni na yi wannan watakila kuma ka same shi amma yanzu ne ya zo na faɗa saboda na san mai na faɗa akan annabi muhammadu na yi salati wa manzala al'anwaru sadiya dan bar nigeria zan tafi wajen shi ibrahim jirgina ya landin a airport din ghana sai waridi ya zo rubuta salati wa annabi na rufe ido na ƙi kulawa sai na ji ana damuna da kaman magana haka nake ji a jikina to waridi yana zuwa kaman kowa yana sanin waridi kuwa kowa san waridi ya yake wa yake baka labarin kana jin yunwa wa yake baka labarin kana jin fitsari wa yake baka labarin kana jin bacci to irinsa to akwai wansa hawan hawa ne hawan hawa ne gwargwadon ka gwargwadon karfin abin a jikinka an gane yanzu ko? aikowa ya gane ana mar magana yana ji yawa domin kowa da yana ji shi kenan to ware na rufe ido na na ƙi kulawa sai na ji an dame ni na rufe ido sai ji sam jikin ya ƙi karɓuwa sai na yi dama da takarda sai na ɗauka sai na fara daga ghana na fara rubutawa ban sauka ba sai a sierra leone ina rubutawa ban sauka daga sierra leone sai muka sauka a dakar haka sai na rubuta adadin hamsin da uku adadin ahmadu sai na ji kishin ruwan ya kare idan mutum yana jin kishin ruwa in ya sha ya koshi kuma sai ya kara ko saboda safiya to haka in waridi ya zo maka in ka gama ba abin da ka isa ka yi kuma yadda ka san an karkaɗe a jihunka ba ko ƙwandala to haka za ka ji karatun wannan dai an ƙare shi abin da ake nufin da shi an yi to a lokacin da kake yi wurudun da za su zo maka akan annabi muhammadu saboda haka idan mutum ya duba za ka gani abinda na sani wanda nake faɗa sai dai mu samu wanda muka yi kama da shi a bangaren waridi ya zo daidai amma ba za ka samu irin nawa ba ba za ka samu ba an fahimta shi kenan sai wani ya zo ya ce a ai kamar wannan kawai ka kama na annabi to ne din waye gaya mu kabar wani kame kame kawai ka kama wancan na annabi wannan din waye ka san su annabi ya kare a wajensu mu kuma annabi yana nan har gobe wa fikum rasulullah ashe wajtaidu fi du'a summa qulu ku yi ijtihadi ku fito da salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adad al-amqari Allah kai salati wa manzo Allah adadin ruwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adad al-bihari Allah kai salati wa manzo Allah ƙayar ruwan da ke duniya gaba daya in ka gada maka ware ka ce atlantic ocean ka faɗi haka allah musalli ala sai da wani adadin mai atlantic ocean ka haɗin larabcinka da turanci barul muhi barul has shi ne in ka ce barul muhi allah musalli ala sai da muhammadu adadin amɗari barul muhiɗi duniya ai ruwa ne ke kewaye da to in ka faɗi haka mala'ika ya san adadin ruwan e ya san adadin ruwan in haka zo sai gaya maka adadi kaza ne to amma Allah musallala sai na wadda haka kadar ya gidaril azim a kawo min mala'ikan da ya sani saboda haka kenan daban ashe ijtihadin daban-daban ne kowa da abin da Allah ya sanar da shi kuma ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haqqa qadari wa miqdaril lazim sai Allah ya masa haqqa qadari hidin a wajensa sai ya ajiye sai ka zo duniya ya ce ba ta kai ta dauka ba ta dauka ba ko la hawla wala quwwata ai duniya ba ta iya dauka la hawla wala quwwata illa billah lazim kyauta ɗari ne ishirin ake kare ka da shi a duniya saba'in din ba gurin da za ta zauna a nan duniya an ka matsa kana son dole a baka sai a ja ka a kashe ka a kai ka can a baka ka ci ka naci baya yiwa saboda duniyan ba wajen ajiyan wannan bane ajiye maka ake a can da yake akwai fili amma ba nan ba to irin wayannan abubuwan ya za ka yi ka gane ma dama baka zauna da wanda suka san lissafin abun ba kuma hakan abin yake haka kuma allah yake ba dan komai ba dan ka riski abin da ka samu ka samu fadalu da rahamatu na manzan allah allah ka kara mana sun maƙulu sannan ku ce allahumma barik ala muhammadin Allah ka yi albarka wa annai Muhammadu wa ala ali Muhammadu ka yi albarka wa alayen annai Muhammadu kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid kun ji na nawa takwas shi ma wannan imamun nisa'i ya fito da shi Ahmad ya fito da shi a cikin littafinsa wa an salamatul kindi salatul fati za ta fito wa an salamatul kindi shi salamatul kindi kana aliyan radiyallahu anhu yu'allimuna salata ala nabi yana sanar da mu salati wa manzo Allah fa yaqulu yana cewa Allahumma dahiyal madawhati Allahumma wannan salatin salatin sayyidina Ali bin Abi Talib kenan Allahumma ya ubangiji dahiyal madawhati waye wannan shimfidan wannan shimfidan wannan shimfidan na masallacin nan waye yawa Abbas ashe kai kai aikin Allah domin allah ne yake shimfida sai kuma kashirar aka ce kai kai duk wani abin da aka shimfiɗa wa ya shimfiɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne yake yin aikin dahiyal madawuhati kenan wa bari al masmukati wani abu mai daukaka wa yake sa masa albarka ij'al shara'ifa salawatika ka sanya shara'ifa salawatika mafi daukakan salatotinka wa nawami barakatika mafi karuwan albarkanka wa ra'afat tahananuka da tausasawan daukakanka alawa muhammadin ga annai muhammadu wannan shine salatin sayyidina aliyu abdika wa rasulika shine bawanka shine manzanka alfatihi lima ugulika shine mabudin abin da yake kulle wal khatimi lima sabaka shine mai rufe abin da suka riga shi wannan ita ce salatul fatih idan ka ce me yasa me yasa ta zo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubulika wal hatimi sai a ce wannan din al-Fatih lima ubulikan wal hatimi lima sabakan sun zo a fasarar izala al-Fatih sunan wata mata ne a Morocco izalan farko al-Fatih sunan wata mata ne a Morocco haka duk karatun su yake saboda halitta sudu don a munana kar wani ya je na yi wa wata mata salati to amma ba fati hato ba fati kaga saboda rikici sai suka kasa gane fatiha da fatihu zakaran bambancin zakarwar unsa saboda kawai a munana alfatihi lima ugulika manzalla ne wal khatimi lima sabaqa manzalla ne nasirul haqqi bil haqqi manzalla ne wal hadi manzan Allah ne ila siratil mustaqim siratil mustaqim manzan Allah ne title wannan shine abubuwa to ka gani wal mu'linul haqqi bil haqqi ka ga nasirul haqqi bil haqqi waye mai taimakon Allah da Allah manzo Allah ne to an yi wannan duk gaba ki daya shi yasa da su kaga wannan wannan hadisin da ya rikitar da su wahabiyawa da suka ji muna ba da dalili da wa'annan sai suka je saudiya sai suka sa a canza tafsirin ibn kasir don ya kawo a suratul ahzabi farin tafsiri da jan tafsiri kudinsu da bambanci jan takarda ya fi tsada farin takarda bai kai jan takarda tsada ba a bugun littattafan baya mu fararen takarda ne a lokacin mun sayi tafsirin ibn kasir muna makaranta dubu hudu ne dubu hudu irin na da da suka ga cewa za mu kama su sai suka je suka faɗa wa malamansu a canza tafsirin a sakawa duniya sai aka yi shi da jan takarda aka sayar da shi 250 amin 2500 ɗalibi a cire maka dubu ɗaya da ɗari biyar hankalinka zai koma nan za ka bar wancan sai aka cire hadisin ɗungurungun ɗinsa a cikin wannan wannan shi ne farkon abinda suke yi cin amana ilimi saboda duk wanda ya zo sai ya karyata babu sai ya zama mun kuma na hannunmu yana hannunmu idan an zo in aka gama gun da suka cire mu kuma ga namu yana nan ba kuma yadda za a yi mun riga mun saya kuma mun haddace da aka kai aka kai sai aka sa albani ya soke hadisin ba yadda hadisin zai so aka karyata da aka karyata sai yi sifatun salati a sifatun salati da Allah ya tashi kama shi akan sayidina la tu sayyidi ni fa inna sayyidu huwa Allah kar ku ce mun sayyidu sayyidu Allah ne to duk dan izala duk ba wahabi bai yanda ka ce Allahumma salli ala sayyidina ba sayyidina din title ne na ganin darajar annabi Muhammad sai dai ka ce musu Allahumma salli ala Muhammadin kar ka ce sayyidina an ka ce sayyidu wai ka hada shi da Allah saboda haka shi ma ka fita musulunci garin ya tabbatar da hadisin babu sayidina sai ya dauko hadisin a sifatun salatul albani sai ya ce wannan hadisi ne mawkufi amma a muhallin marfu'i zuwa ga manzan Allah ya gaskata hadisin salatul fatih sai salatul fatih kuma ya fito a cikin sifatun salatul albani shi ma sai muka saya bugun farko da muka kai musu hari sai suka koma yanzu an buga sifatun salatul albani ya kaso bakwai saboda a cire wannan salatul fatin a ciki haka da sisan yake haka abin yake saboda haka ba yadda za ka yi ka gane wani yaƙi ake maka kai don ka kai sai yan kana cikin hanya wanda duk bai sani bai sani ba to kaga a majma'ul zawaid wa mabul fawaid yana ciki marjal bahraini yana ciki ishifa yana ciki nasimu riyal yana ciki ni wannan salatul fati a cikin littattafan da yake cikin laburari na wanda na kiyaye littattafai daban-daban daban-daban na hadisi ina da guda goma sha uku wannan ka soke wannan ya za ka yi da wannan kuma zamaninsu daban-daban malaman kuma duk duniya an yadda malaman ilimi ne an tabbatar da shi ya za yi shi ya sa ku ga yanzu an yi shiru an daina kai mana farmaki ta ƙari ruwa ya ƙare wa ɗan kada bai gama wanka ba ta ƙari sai aka ce ana neman zaman lafiya bayan an tsine mana ba na neman zaman lafiya yaya ai ƙarya ne zaman lafiya yaya dama mu ne muke tsokana ko mu ake tsokanan mu mu fa kullun difa'i muke yi sai lokacin da ɗaya daga cikin biyu uku daga cikin ƙanninmu suka fara cewa to shikenan mun ji mun ga an ce shaujan ya yi illa ya yi kaza ya yi kaza to bari mu ga rayuwar ɗan taimiya bari mu ga rayuwar albani waye malaminsa aina ya karatu waye shehinsa ya suka rabu da uban shi sai aka ce kuma ana neman fitina sosai
amma namu fa ba fitina ba ne suna su sunna ne wanda suka yi a kanmu amma mu kuma namu fitina ne a ba magana fitina ba ne ka zo ka kare gashi nan a littafinsa ne na fara magana daga abuja aka fara kira nana don allah da annabi in shiru na sa in yi shiru duk abin da suka yi nan ba ce su yi shiru ba sai ni to barin faɗi zan bar yara su ni ba zan yi ba amma zan nuna wa yara ku dauki littafi kaza ku dauki kaza da kaza da kaza ku yi sai mai kuma a zuwa ce kuma a ce in hana su su kuma sun fi ni zafin kai shi yasa duk tunaninsu suna ganin shi wadda ya da su kamar sun gama da mutane ne ba su san shi ya tsare musu bala'i ba wallahi tallahi sun kafa mar ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu an yi ta sharrin shau da ya rasu Allah ya ce sai kun gan shi sai kun ga bakin cikin tunda ba ku san ganin shi yana nan ranan da baya nan to a lokacin da su san cewa ai alkunyan al'ummanmu ne baucin dan shehu ɗayarin da ya fita shi kaɗai ne suka yi nasara suka yi abubuwa yana ganin su yara ba ta su yake ba to amma in baya nan za su gani za su iya da yaran da ya bari ba za su iya ba amma gani suke kamar da za su yi da ala yanzu na kabiru wa mai to farko wanda ya fara madukan daga kai sai mai tsaron gida kun san waye abokina ne halliru maraya ne akan askari akan askari ya ce ya zo ya ba shi miliyan biyar kuma zai kama masa hotel za a bashi duk abin da yake so ya fassaranta askari in ya isa ya fasaranta kawai shikenan ya ce ya zagi sufaye ne halin mara ya ce ga miliyan biyar wannan nashi ne bayan ya gama amma ya zo ya karantar da mutane askari kuma ya ɗauki nauyin kuma hotel ɗin za a kama masa kuma a yin magani wallahi abinda ya sa na zo zan fasaranta askari a cikin radio mala ibrahim na wani ya ce don allah karfin kallawa a bari haka amma daga kan kawai a hadari ai sai da kai risala kowanne kuma in ma da larabi ne za a yi ku su tabbatar da mun yi karatu ne wajen malamai ba da gogo ba a wajen malamai muka yi karatu nasfan ilimi na guda biyu ne ina da gidan malam na iya na da gidan shoman tijjani zangon bare-bare ilimi na na zaure ina da gidan malam na iya ina da gidan shoman tijjani zangon bare-bare wayannan gurare da na sha ilimin fiqihu na kenan saboda haka idan ka san abin da ake kira ilimin zaure in ka jance malam na iya to ko ka haƙura ko ka mutu kuma ba tijjani batijani almajirin shehu ma'an sani na kofar doka ne ma'an sani na kofar doka kuma sai da yi farin gashi ma bai aure ba sai da yi karaɗe duwalul arab su da kansu ka ce ka dawo ƙasanka ka amfanar da ya zo ya tara su maji isi haka maji isi haka shau malam yahuza shi malam na iya da suka zo suka yi karatun da ya zo zai koma ga allah sai da ya ce ku malalata ne zan koma akwai fannonin da ku tambaya ba tambayan fannin ma ba su yi ba masu na kofar doka kuma duk 'yan ɗarikan tijjaniya ne shi yasa waye zai zo ya gaya mana wata magana banza iyayenmu ne in a mai in a kano ne shai yana gaya bayan shai usman dan fodiyo ba a yi wani malami kaman malami mai almajirai kaman malan salga ba a yi shi ba domin eh malan salga yana karantar da mutane 180 ne kuma shi yake ce da su kullum kwanan duniya shi yake karantar da su shi yake ce da su su shi ma tijan duk a karkashinsa ne kumfansa ne su shi a tiku su shi ma sani kafin gasu dukkan almajiransa ne to inda cika baki ne mu ne za mu ce mu musuluntar da ƙasar ta ma iyayenmu mai suka sani ba su yi ba ba su yi magana ba a ɓangaren haddan alkur'ani almajirin shau man tijjani zangon bare bari shau ɗan almajiri wanda shai man tijjani ya kafa masa wannan makarantar na ɗai ba wannan makarantar shekara goma sha biyu nan baya daga lokacin da shoma jani ya kafa ta zuwa wannan lokacin mutane dubu hamsin ne wanda suka haddace ƙur'ani a gurin dubu hamsin shekara goma sha biyu baya domin shomalan haruna abdurrashidi ya zo maskawa a ranar adadin mutane da suka haddace alƙur'ani dubu hamsin ina tare da shi a gurin kuma daga cikin wanda suka haddace na cikon dubu hamsin din wasu sun zo wajena sun zauna sun yi karatu daga ciki akwai kamilu shi a shekara guda su biyu a shekara guda suka haddace alkurani kuma dama shi ma tijani ya ce ka je allah zai ba da duk abin da ake bukata a wajenka bayan allah ya ba da abin da ake bukata a wajenka akwai wanda a shekara ɗaya ma za su haddace alkurani wayannan ɗaliban a hannuna ya zo zauna ya yi diploma a nan gurin yana daga cikin su ne mutane na dubu hamsin wanda suka haddace alkurani ba sauka ba ba hadda na alkurani saboda mu ba ma rubuta tarihi ba ma ajiyewa sai ana ganin mu kamar gidadawa to gara mu zauna a gidadawan amma mu zama wayayyu a wajen Allah eh mu zama gidadawan amma mu zama wayayyu muna sanar da abubuwan da ake yi duk wani balbaldin mutum muna ganin sa ne kawai wallahi muna ganin shi ne amma abinda Allah ya sanar da mu wallahi in zan rubuta tarihin abinda na sani na malaman mu a Najeriya na rantse da zatin Allah wallahi misra ma sai su mana ruku'u wallahi tallahi misra sai su mana ruku'u saboda irin abinda Allah ya bawa malaman dariƙa shau malam yahuza bai bar zariya ya tafi kano neman ilimin tasarifi ba sai da ya haddace littafi 160 160 kuma ka san rubutun da an ran littafin ake baka ka rubuta ba wai ba wai a kaje ka siyo a kasuwa bane ko photocopy ko rubutun iyayenmu mahaifina littattafan da na ga ya karanta duk da baki da shi ya rubuta da rubutun hannunsa ne har yanzu wasu suna nan a cikin akwatinsa duk littafin da za ka karanta kai za a baka darasi ka za ka je ka rubuta ka kawo da haka za ka rubuta littafin baban malam mujita ba ko malam ibrahim liman masallacin alasalu na kande mukamatul hariri na ga rubutun hannunsa guda uku babu wani abu an yi kuma a haddace ke ko shan ma'allawan mukamatul hariri a haddace take a kansa inuwa alin iliya inuwa ali mukamatul hariri turaki a haddace take a kansa kuma almajin shan ma'allawan huza zare ne a hannunsa ya karatu tun yana yaro aka ba shi saboda haka mun gode wa Allah mun gode wa Allah wannan shine malaman mu sun san abin da suke sun san abin da suke ba magana ne kawai je kana yi ka ba da karfin tsiya yake son a danne su to da masu ba masu shuhura bane ta ma yanzu yaran a zo a danne su mu gani a danne su mu gani yawa ranar maulidin da muka yi na show na malabokar platini kafin malabokar platini ya rasu na zaune halifa ɗayibu yana zaune malam mansur yana zaune na yi karatu sai ga dr bashir ɗan shau ɗayiru sai na ce ma dr bashir na ce ka gani gani ga ka ga wannan ga halifa ɗayibu ga ma na ce dukkanmu nan ga baki ɗaya ba mu iya auna aiki ɗaya na shawar ayyaru ba ai ba zai yi ba saboda shi ai sai da ya warga da abubuwan ya bar mu karasa ai shi ya tunkari bala'in wani fadalu lilmata ƙaddini ai fadalin yana wanda ya riga shi ya sa ba yadda za a yi a same su ba zai yi ba ne ba zai yi ba ne ba yadda za a yi a same su bayan da za a same su to abubuwa ne malam Allah ka taimake mu ku dai tsaya akan abin da kuke kai salatu annabi sallallahu alaihi wasallam dai kun ji gashi nan wal mu'linul haqqi bil haqqi wad damigu lil jashatil abatili kama humila fattaba bi amrika li ta'atika mustawfizan fi mardatika wa'iyan li wahyika hafizan li ahadika madiyan ala nafazi amrika hatta arwa qabasan lil qabisi ala ullahi tasilu bi ahlihi asbabuhu bihi hudiyatil qulub ba'da hawdatil fitani wal ismi وأبعد الموضوعات الأعلام ونائرة الأحكام ومنيرة الإسلام فهو أمينك المامون وهاذن علمك المهزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم امسح له في أدنك وجزيه مضاعفة الخير من فضلك مهنئة له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعمول اللهم أعلي على بناء الناس بناه وأكرم سواه لديك ونزوله وأتم له نوره وأجزيه من من ابتعاسك له المقبول الشهادة ومرضى ومرضي المقالات زامن إك العدل وخطة الفضل وبرهان العزيم wannan ibn abi shaiba sa'id ibn mansur tabarani tabarani haisami majma'u zawaidi tabarani ausat duk gashi na rijal na hadisin yadda ya zo duk wannan akan salatin salatin da sayyidina aliyu yake karantawa annabi muhammad kenan to na ganin za mu ci gaba don akwai su mun tsaya a tara kenan ko to lokaci ya kai za mu shiga yanayin ƙarin sauran salatan kuma ku ji abubuwan da ke ciki da yanayin abu sai a lissafa dai a gani sai ku gane cewa menene a shaida ma duk bugun kura da gwado ne mutum ne ya shiga kogin da bai sani ba don san kogi kala-kala ne akwai bahago akwai badami don wanda ya zauna a wajen ruwa ya sani da bahagon ruwa da badamin ruwa wanda ya fi karfi wanda yake wanda yake ya zauna a daji ya sani bahagon ruwa ya fi karfi bahagon ruwa musamman za ka gan shi silently kawai yana tafiya haka bala'insa yana ƙasa ne ko kara kana sawa sai kaga an fizge ka ka ce ba za ka sake ba ka gani sai ya yi wasan kura da shi saboda yana tafiya ne kamar igiya haka yake tafiya saman za gan shi yana kwance haka kamar yana wani ado duk sabon kamu in ya fada ya san abin da ya fada amma mai hauka mai fafafafafafaf duk wannan kana iya mai hannu a ganka wannan ya yi ƙasa da kai sai dai a tsince ka a gindin gada ba zai fito da kai waje ba ma kafanka zai hada waje ɗaya ɗaure suna kiransa igiyar ruwa to haka abubuwa suke gudana wato kowane irin abu ya kamata a dinga saninsa a shige shi yadda ya dace to sun yi ta mai tallan jirgin ɗan kabo manu ya fara ta mummunan kusurwa izala ta fara ta mummunan kusurwa to an zo level din da wa ana ila rabbika muntaha an kai muntaha yanzu ba abin da su faɗa ba wani zagi da su yi wanda ba muhimmanci ba ne babu wani sharri da su faɗa wanda ba su faɗa ba sun gama tsinewa allah ya kai mu lokaci gashi nan ni nake karanta jawahirul ma'ani ni nake karantawa daga farko zuwa ƙarshe kuma ba na barin harafi sai na faɗi mai ake nufi da shi Allah yadda kuma haka za a yi saukan muna gama wannan karatun in na gama hutu kwana biyar zan ci gaba da jona shi zuwa ƙarshe mu ga abin da Allah zai yi saboda haka a ce ƙarya ne ko jawahirul ma'ani bokanci ne ko a muji a fada ta ina duk larabcin mutum ya zo ya ƙaryata to wannan kawai ta nan da ka gane ruwa ya ƙare wa ɗan kada bai gama wanka ba Allah ya kiyaye mu tsaya kan abin da muke kai mu samu kusanci da manzo Allah mu san kuma manufa duk karatun mu ya zama kaman talqini ne karka ji karatun a matsayin kaji kawai a'a me ake so ka amfana da karatun shine in ka zo kaji karatun mu to me ake son a jona ka ka zamo bawan Allah waliyi salihi kamili wannan ya zamo wannan ya zamo shi aikin alhari ana son mutum hannaye yayi yawa ne hannaye yayi yawa in wannan ya tsare ya tsare wannan ya tsare wannan kai kuma ka dauki wanda bai yi ba ba wanda ya isa ya daukan fadin abun gaba ki dai dai kai abin da zaka iya kawai kai ma ka zo ne ka hau kan kujerar waɗansu sun yi sun wuce saboda haka kai ma ka yi irin naka ka ɗauka kuma ka yi shi amma bi ikhlasin wata rahomin ka yi don tsarkaka da jin tausayi Allah ka mana hasbil muhaimin wa hasbil waki hasbi subhanahu ya fadu ma iwadau wa laysa lil abdi siwa mudau in tasartu innani magalubu nasiru ya nasiru ya nasiru faqara adu innaka al qadiru ariyana innaka al muridu wa la yakunu ghayru ma turid ara labida kayfa ta'ar al marid wa kayfa tanzilu ma la yuridu yutaki min al adu hina khudhu innahu yu'ad dina faqad bagawa min al inada munaka lam waqtarna alayhi madarasu wa ma ladayhi wal tudini suli wa dhilli من خير نعم الجليل من جاء وسندا إنا بني أمر لا أوتوا الزمنا وسارا سرا قريبا يأتي كل الإله ولا هذا مرضي بك سترت اسماءكم حجزوا بين النار عن ضعيفا لم يدعوا عن شيء ولو قبيل لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا كل الذين لم منك أجل فإنما آخرت لم يعجل يا رب بالماء لتماسره نجيب سبيل على المختار وآلي وصحبه الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وغلق والخاتم لما صراط المستقيم وعلى آله حق قدر بدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله